أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna ashirin da tara ga watan rabi'ul akhir hijira ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin muna cikin babin nan da yake mana bayani akan yawaitan hanyoyin aikata alkhairi babu bayan kasratu turukul khair babin da yake bayani akan wato yawaitan hanyoyi na aikata aikin alkhairi الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه الثامن عشر حديثنا قوم شاء فقط أشكي وانا باقي ليك مغانا أكام يويتم hanyoyin aikata alkhairi an jabir radiyallahu anhu daga dai na jabir Allah ta rahama sai ta kare ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rahama da bata kare ya ce kullu ma'rufin sadaqa dukkan wani kyakkyawan aiki sadaka ne rawahu bukhari imam bukhari ne ya rawaito wannan hadisi wa rawahu muslim muslim ma ya rawaito shi min riwayati huzaifa radiyallahu anhu daga riwayar sayyidina huzaifa Allah ya kara masa yadda a wannan hadisi an samu daga sayyidina jabir Allah ya yadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wani abu kyakkyawa sadaka ne to wato abun ba sai an ce ga shi Allah tabaraka ta'ala ya yi bani aya kaza akan abin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani hadisi kaza akan abin to zai zama in kai kaza a makana ne ba idan abu ne kyakkyawan aiki ne kai to Allah zai baka lada a cikin sa ko da baka san ayar da ya magana a kansa ba ko baka san hadisin da ya magana a kansa ba saboda mun yasa aka dunkule aka ce ya zama wani da kyakkyawan aiki to kyakkyawan aikin nan ya kunshi dukkan wani nau'in kyautatawa da za ka yi a wani shi za ka ce masa ma'aru dukkan wani abu na kyautatawa da za ka yi ma wani to sadaka ne ko za a baka da za ka yi ba sai an kebance irin kyautatawa ba kowane iri ne ka kyautatawa mutum to za a baka lada a cikinsa idan ka kuntata mutum kuma ko da irin kuntatawa ne zai iya yiwa kuma ka samu zunubi a ciki shi yasa a cikin ruwa kuma mai iya ga mana abubuwa wanda dukkan su ma'ruf ne ka zauna da mutane lafiya kyakkyawan aiki ne sai ba ka baraka a ciki sai ba ka zauna wani da ta fara da kowa ba baya fara ba ku kadanci ba ne sai ba ka zauna kan wannan yanayin wani mai sakin fiska ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba za ka komai wa dan uwanka ba idan ka aure shi to ka sake masa fiska kar ya zama kana daure fiska kana fara rai sake fiska kawai da za ka wa dan uwanka musulmi sai a baka lada a kai wani mai girma baki ne idan yayi bako zai girma ba shi ba zai walakanta shi ba zai zai karbe shi hannu biyu ya masa abin da ya dace da shi sai a baka sadaka a kai dukkan wani abu da za ka aikata ko wani irin aiki ne kyakkyawan aiki sadaka ne za a fara wannan kuma shi dan adam da mu ya riga ya san kyakkyawa kuma ya san mummuna akwai abin da idan kana yi ba sai an ce maka mummuna yi da ke ba kai ma ka san mummuna yi da ke saboda ka ba za ka zo ma wani ranka a cikin wannan ba akwai abin da idan kana yi kuma ka san kyakkyawa aiki ne ko da an ranka a cikin kana aikatawa ka san aiki ne mai kyau kake aikatawa to abin da ka san sai dunkule ce kai dukkan wani abu mai kyau dukkan wani abu kyakkyawa da mutum zai aikata to sadaka ce za a bashi sadaka a ciki imamu bukari ya rubuta wannan hadisin sannan imamu muslim ma ya rawaito shi a bashi wajen sai na Uzaifa kaga ba ce masa mutafaq alaihi ba saboda shi Muslim ruwayar sai na Uzaifa ne shi kuma Bukhari ruwayar sai na Jabir da Abdullahi at-tasi ashar hadisi na goma sha tara an bukara qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yadrisu ghassan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa وما ترك منه له سلفا ولا يزرعه احد الا كان له سلفا رواه مسلم التاسع عشر حديثي na goma sha tara a cikin wannan babin da yake magana akan wato yawaitar kofofin alkhairi an bukala daga gare shi sai na jagarin Allah kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya nabi sallallahu alaihi wasallam gare shi ya ce ma min muslimin babu wani musulmi ya bari su garsan wanda zai dasa abun dasawa illa kana ma wakila min lahu sarafa sai dai abun da aka ci daga cikin wannan abin ya zama sadaka wa ma su da min lahu sarafa abun da aka sada a cikin wannan abin ya zama sadaka wala yazrahu adil illa kana lahu sarafa wani ba zai rage shi da dai ba har sai an bashi ladan sadaka a ciki wa bi riwayatin lahu fala yuhrisu musliman gharsan فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له أكثر رواية عليه shi sai na musulmi ma musulmi ya ce fa la ya zuri su musulmin karsan lalle musulmi ba zai ba zai dasa wani abu da sawa ba fa ya kulu min ru insanu sai mutum ya ci a cikin wannan abu wala dabbatun ko dabba wala tsayru ko tsuntsu illa kana lahu sarafa sai ta zama sadaka ila yawmin qiyamati zuwa ran tashin kiyama wa fi wa'in lahu la yakhlisu muslimun gharsan wala yadrabu zar'an fayakulu minhu insan wala dabbatun wala shay'un illa kana lahu sarafa ورواه جميعا في الرواية عن سن رضي الله عنه قالوا يضربه أن يغرسه وفي رواية له أحد رواية الجريشي يأتي لا يغرس مسلم غرسا بعض المسلمين الذين يدشي يتسمع أبن دفعا ولا يضرب زرعا هو ينوم ويأبن نوما فيأكل منه إنسان سوى الذي يشرب من أبو ولا دابة هو متدبر ولا شيء هو له إلا كانت له سببا حتى سيدا مسكرك وروياه جميعا ذكر سروي وانا حديث من رواية عن ابن رضي الله عنه ذكر رواية سيدنا صلى الله عليه وسلم قالوا يزرعه أن ينقصه abin da ake nufi da yazaruru yana nufin yankusu ya rage a cikin sa kuma ya rage ba a wannan hadisin da makaranta an samu shi ma daga sai na jami'a da karfa sinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi da zai yi da shi ya dasa abun dasawa a bishiya ne ya dasa bishiyar baiba ne na mangoro ne na lemo ne na aiba ne na komi ne ne da ake dasawa ya dasa ta to duk abin da za a ci daga cikin wannan bishiyar da ka dasa ko abin da ka dasa shi a alabunka ne ka dasa kai da shan rake ne a menene kabeji ne wannan abubuwan da ake cin su na kada sa wani abu ya biyo to ba abu da za a ci cikin wannan abu da kada sa sai ya zama maka sadaka sai an baka lana kai saboda haka idan ka yi da shanka ka dasa abu da kada sa a na bishiya ne ko kuma na lambu ne sai wani ya zo ya ci to za a baka lana a cikin cin da zai yi za a baka ladan idan ya ci wa ma su daga min hula ko sarrafa abinda za a saka a haske a cikin abin da ka ka sa din nan shi ma sadaka ne za a ba idan wani ya zo ya sada za a ba ka sadaka shi wala yadurru ba'd illa kana lahu sadaka kai duk abin da zai rabu a cikin abu bayan ya riga ya dubu ya fara tashi sai wani abu ya rage shi to za a baka lada a cikin wannan abu ne a wata baya aka ce ba wani musulmi da zai yi da shi mutum ya ci ko dabba ta ci ko tsuntsu ya ci har sai an ba shi lada zuwa ran tashin kiyama ladan sai yana yana tafiya har ran tashin kiyama a wata baya aka ce musulmi ba zai dashe ba ko ba zai shuka ba mutum ya ci ko dabba ta ci ko wani abu dai ya samu wani abin da ya dafa din har sai an ba shi lada a kai to anan abin da ake gaya mana shine kai da kai da shan ka kada wani abu na bishiya ne ko kuma na gwana ne na noman rani ne noman lambunka ne sai wani abu ya rabu a ciki wani ya zo ya ci idan wani ya zo ya ci ya tsinka ya ci za a baka lada idan wani ya zo ya sata za a baka lada kaga yi sata kan kowa ya san cewar sata haramun ne alkurani ya riga ga mana cewa wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim idan kawo farawo ko farauniya sun yi sata to ayi me a yanke mahannusu idan ya kai a yanke hannunsu kaga sata gare yadda mutum ya yi to amma idan mutum zai sata zai yi sata a cikin kayanka da ka da ka da ka dasa ko kai shuka in an kama shi za a masa hukunci kuma kai din za a baka lada in an kama shi za a masa hukunci kuma kai za a baka lada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba abun da zai rubu a cikin wannan kayan naka na da shan nan ko na shukan nan sai an baka lada a kayansa idan ya zama mutum ne ko dabba ne ko tsuntsu ne ya zo ya cira a cikin abin da kai dasan nan ko ka shukan nan shi ma za a baka lada shi sannan aka yi magana idan ka yi idan ka yi idan ka ɗauki a ka yi shuka shukan nan da ka yi ta fito ta bara tashi har ta girma har ta kai lokacin da za a girbe ko ka girbe ma ka tara kana dinin za ka je ka buge sai wani ya sata a ciki za a baka lada ga hukuncinsa da za a masa kuma za a baka lada ko wata dabba ne an ce a za ta je kori tsuntsaye ai yanzu ya fara na fara zuba kaya in baka yi je ka yi koren tsuntsu ma ba za ka samu kore ba to abin da tsuntsun zai cira zai ci shi ma lada za a baka lada za a baka ci to saboda haka kuma wannan ladan da za a baka har zuwa ranar tashar kiyama idan an baka wannan ladan har zuwa ranar tashar kiyama za a na baka ladan ba wai ladan na iya wannan ranar bane ba har zuwa tashar kiyama za a na baka ladan to kaga wannan ai zaka kaman ka sha wahala baka samu komai ba kai kai noma ko kai dashe wata kilma wannan ladan da za a baka na wannan na mutumin da ya dauka ko kuma na dabbar da ta cira ko na tsuntsun da ya tsinka wannan larin sai ya jawo Allah maka rama saboda shi wannan wanda kake kawo ba komai din ba to saboda haka dama wannan babu yana mana bayani ko min alkhairi ne yan kanana wanda ana kawo ba komai ba to har nan malamai suke cewa ashe kuwa babu abu ma wanda ake samu wato albarka a cikin sa kaman kai noma ko kai da shedin nan da aka faɗa tunda shi duk abin da ya rugu a jikinsu za a baka lada a kayansa amma yanzu idan kudi ne kake da shi idan suka diddige kudin za a baka lada ba wanda ba ladan da za a baka sai ka shiga halin da ake ciki yanzu ka ta kokari ya za a yi ka kai su ko ka kai su wani wajen da kar a zuwa ce ba an nuna amfani da su amma in bishiya ce ka dasa tsuntsaye suna suna tsinka a jikinta ko mutane suna amfana da ita da yunwata ko ana menene za a baka lada in noma kai yana jeji Allah ke yi ba fata yake ba wani ya je ya ɗabi rabonsa a ciki ya sata lada za a baka wani tsuntsu ya zo ya caccaka a jiki lada za a baka to sai aka ce to ashe babu abu mai jawo albarka ma kamar wannan saboda shi duk abin da ya samu wannan abubuwan na dashen da kai ko kuma na shukan da kai nan kana samun lada a ciki kaga Allah kuma cikin lutufin sa sai ya hada maka a ciran ka samu ladan kuma kai ma ka samu duk ana yi za a cira tsuntsun da je ya tsinka mutane za su je su san taba sannan kuma kai ma za ka samu rabonka a jiki kuma ka samu lada to saboda haka wannan kaga kaman ba komai bane amma kuma sai ya jawo maka ma rahamar Allah da yidin sa saboda haka ana so mutum ya irin wannan ya yi da shi ko kuma ya yi noma saboda irin wannan ladan ya same shi kar ya ce ai bana kan ban samu komai ba ba abun da na samu wataƙila ma tsuntsaye ne suka cinye abun da ka da ka shuka ko ka noma to wannan abun da suka cinye ya zama maka lada kuma ila yau kiyamati har an tashi kiyama za a baka lada ba wai iya na wannan lokacin bane ko kuma bishiyar da ka dasa ita ma haka kana ga baka zama komai a jikinta ba wannan abin da ka samu a jikin nata ya zama maka lada har zuwa ran tashin kiyama al-shurun anu qala arada abu banu سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد عرضنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية عنس رضي الله عنه وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاه آه العشرون حديثنا عشرين عنه قال للجريج في سيدنا جابر بن عبد الله الله قال مسيدا قال يا أراد بنو سلمة wato dangin bani salma sun sun kudura an yantaqilu qurbal masjidi su tashi su dawo kusa da masallaci fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya samu annabi sai da mai Allah subhanahu gare shi fa qala lahum sai ce musu innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid lalle labari ya yi sun cewa ko kuna so ku dawo kusa da masallaci faƙalu na'am ya rasulullah sai suka ce eh ya ma'aikin Allah kada aranna zalika hakika mun nufi mai haka faƙala sai ce musu bani salima diyarakum tuktab asarakum diyarakum tuktab asarakum Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ku bani salma ku sani gidajenku suna rubuta gurabenku ko suna rubuta takun da kuke yi gidajenku suna rubuta takun da kuke yi rawu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisin wa fi riwayatin a wata riwaya inna bi kulli khatwatin daraja lalle dukkan takun da mutum zai yi za a bashi daraja rawu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisin wa rawahu aidan bi ma'anahu har rawaito shi bukhari wa rawahu bukhari aidan bi ma'anahu bukhari ya rawaito shi da ma'anarsa min ruwati Anas radiyallahu anhu daga ruwayan sayyidina Anas Allah kara masa yadda wa banu Salima banu Salima kuma bi kasrin lali ai kasra wa lamun shin a ce banu Salima ba banu Salama ba qabilatun ma'rufatun min al-ansar wata kabila ce sananniya daga cikin kabilun mutanen Madina radiyallahu anhum Allah ya da su wa asarahum abin da ake da asaruhum ko a sarahun ubahu wato tafin da suka yi wannan hadisin an samu shi ma daga sai na jabirin Allah kara masa yadda ya ce akwai wasu dangi wasu kabila da ake ce masa ake ce musu banu salima sun yi shawara a tsakanin su cewa za su tashi su dawo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da masallaci saboda gidansu yana nesa da masallaci sai labari ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna shiri za su tashi su dawo kusa da masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle labari ya iso mini cewa ku kuna so ku tashi daga anguwar da kuke daga inda gidajen ku suke ku dawo kusa da masallaci suka ce eh ya rasulullahi lalle mun kudiri ne yin haka mun mun sa niyya za mu aikata haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ku bani salima ku sani gidajenku za su na wato rubuta a takun da kuka yi ya gaya musu ce diyarakum tuktabu asarukum diyarukum tuktabu asarukum wato gidajenku za su na rubuta takun da kuka yi kun ma'ana kun taso daga gida mai nisa duk takun da za ka yi har ka iso masallaci za a na rubuta maka lada a cikin kowane takun har ka iso saboda ka kar ku dawo kusa da masallaci ku zauna a cikin inda kuke takun da za ku na yi har ku zo masallacin nan za a na rubuta muku lada a kan kowane takun takun kun nan suna nuna za ku na samun lada kenan a wata ruwayan alaihi sallallahu alaihi wasallam yace kowane taku da za ka yi daraja za a baka kowane taku da za ka yi ka tafi masallaci za a baka daraja to kaga wannan hadisin yana karantar da mu cewa mutum ya tashi ya tako ya zo masallaci dukkan takunsa kowane takunsa guda ɗaya za a rubuta masa lada ciki za a kankare masa zunubin sakamakon da muka karanta a hadisin baya sannan kuma za a ɗaga darajarsa kowane taku ne da zai yi har yi sama sallaci kaga wannan ya jawo su kuma suna ga ya musu nisa masallaci kar ya zama kafin su zo za su na samun sallah da sauransu suke shawarin ma to su dawo da gidansu da kusa da masallaci ta ne sallah sallah mai ji labari sai ce a'a kar ku yaka ku je ku ku zauna a gidajen ku can nesa ku tako da sawayen ku ku zo kowane shafu ɗaya da za ku yi lada ne daraja ce za ku samu to kaga yanzu wani idan aka ce ga masallaci yana nesa da shi ba zai iya zuwa masallacin ba yayi nisa yayi nisa har waje kaza zan tashi da masallaci a kan wani dalili kawai mu sallama wa nan wajen in ba masallaci bane sai a yi sallah ya zama wajen sallah ko kuma a mai da shi masallaci ba a san takun nan da ake wala da ake samu ba saboda haka idan ba mutane ne suka yi yawa ba ba a bukatar a yi masallatai ba iyaka ba a bukata saboda a anguwa ce ga masallaci guda ɗaya na anguwa za a zuwa sallah wajen kowa ya biyo daga gidansa ya tawo ya zo taka lada zai samu amma ka zo ka gidanka ka jona masallaci a ciki wannan ma yayi ya jona wannan ma yayi ya jona anguwa ɗaya biyu tafiyan ba wannan kirki ba ga masallatai ba iyaka kaga an rasa wannan wannan lada amma in jama'a sun yawa to ana dama ai masallatai saboda yawan jama'a amma in ba haka ba ba a so ya zama haka saboda duk tafiyar da zaka yi ka je masallaci nan lada ne to da man kaga idan kana da masallacin da kake zuwa ka tashi ka je sallah daga inda zaka taso daga gidanka daga fitowan ka tako ka na farko har ka iso kan sabon da zaka tsaya ana rubuta maka ana rubuta maka lalaci saboda haka kuma ko da kusa da masallacin kake in dai zaka tattaka ka iso ka shigo nan ma zaka samu lada yasa ba a so mutum ya zauna kawai a inda yake anan zai sallah ana so ya tattaka ya shigo saboda wannan ladan da aka wadan kare a je a yi banda shi a tattaka ya tattaka ya zo masallaci a cikin wannan wata rana wanda tijo malamai suna ba da kisansa yana zuwa masallaci da du in a lokacin damana ne ga ruwa ga shafi ga mine ne haka zai fita ya yi masallaci wani lokaci salamando ya ɗebe shi ya faɗi ba ya tashi ya ƙara sa masallaci wata rana ya fito zai yi masallaci shi kenan sai salamun dole bai ya faɗi ya tashi ne da kere dan gyara ya ƙara sa masallaci ne sallah washe gari ya fito nan ma ga tafi ga ruwa ga duhu da sauransu yana tafiya zai tafi masallaci nan ma salamun dun ya kuskure shi zai fashe shi sai wani ya zo tattare shi ya ɗage shi ya ɗauke shi gaba ɗaya ya kai har masallacin ya ajiye shi ya ce kai yaro na gode maka na gode maka ka taimake ni kai wane ne ce shedan ne ni ya ce ah shedan kuma kai ne ke dan ne ka taimake ni yace ni ai rannan ka fito zaka tafi masallaci da ka faɗi salamu dole bi ka hanya Allah ya gabarta wa rabin al'ummarka to yau ba na ga zaka faɗi ne zaka zo da sauri na daga na zo da sauri na daga ka saboda kar ka faɗi a gabarta musu gaba daya na rasa jama'a na saboda kar ka faɗi abun kuma ya zama an rasa na rasa rabona shi yasa na rago ka na kai ka cikin masallacin gambari ka sake mazo to kaga kaga ka gani aikin alheri shedan yana bibiya ya ga abu bai yiwa to saboda haka kar ya zama wai dan da duhu ko da me kake zuwa masallaci kaga dan ta kaga shi mutum ɗaya ne amma dalilin sa an gabarta wa rubin al'ummar sa saboda Allah ya duba ya gani gashi nan fa ga halin da yake ciki ga girma ga komai ga ga duhu ga tako ga ga salamando amma a hakan zai fito da masallaci ya fadi a hanya faduwan da yayin ta kace to an ran gafarta wa rubin al'ummar sa shedan da yanzu haka zai sake faduwa zo tare yace a kar a sake Al-Hadi wal 20 ana bi munzir Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu qala kana rajulun la alamu rajulan ab'adani al-masjid minhu wa kana la tuqihu salatun fa qila lahu aw fa qultu lahu law ishtarayta himaran tarkabuhu fi al-zalma'i wa fi ar-ramda'i fa qala ma yasurruni anna manzili ila janib al-masjid إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء أرض التي أصابها أصابها الحر الشديد آه. الهادي والعشرون حديثنا عشرين دقيقة a cikin wannan babin da yake magana akan wato bayani akan kofofin aikata alkhairi ana bi munzir an samu shi daga babu munzir ubayy ibn ka'ab bin radiyallahu anhu ubayy dan ka'ab Allah gara masa yadda kale ya ci kana rajulun la alam rajulan ab'ad min al-masjid minhu lalle wani mutum ya kasance ban san wani mutum wanda yafi nisa da masallaci kamar wannan mutumin ba wa kana la tuqihu salatu amma babu sallar da take wuce ba ya fi kowa nisa kusa da masallaci yana nesa da masallaci amma ba sallar take wuce masa faƙila lahu sai na ce masa au ba kultu lahu ko kuma sai na ce masa lawi tare ta himaran da ka sai jaki mana tarkabuhu fi zalma'i kana hawansa a lokacin da ake cikin duhu saboda ka samu ka iso idan ana tsananin duhu sai ka hau jakin da zama masallaci wa fi ramda'i da lokacin da rana take cikin tsananin zafin da haka kana tafiya da da kaba rana ta ta dukan ka ka sai jaki mana ka kana hawa jaki fa qala sai yace masa ma yasuruni anna manzili ila janibil masjid ni ba zan yi farin ciki ba idan masauki na zama kusa da masallaci ne inni uridu lalle ni ina so an yuktaba li mamshaya ila masjid a rubuta min tafiyoyin da nake yi zuwa masallaci wa ruju'i idza raja'tu ila ahli sannan a rubuta mun dawowa na da zan yi idan na dawo daga masallaci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yani gara mita la sabata gare shi yace qad jama'a Allahu laka zalika kulla Allah ya hada maka wadannan abubuwan gaba daya rawahu muslim ma muslim ne rawaito wannan hadisin wa fi riwayatin a cikin wata riwaya inna laka ma tasab lalle kai kana da abin da kake nema الرمضاء abin da ake nufi da ramda ardun kasa ce allati asabaha harru shadid wanda tsananin zafin rana ya same ta wannan hadisin na 21 an samu shi daga abi munzir kuma ana ce masa abi tufail ubay ibn ka'ab ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama har ya taba karanta masa alqur'ani yace ya karanta masa suratul qayyima ko suratul bayyina lam yaku kenan yace Allah tabaraka ta'ala ne yace na karanta maka sai na ubi ibn kaf kuma yana cikin makaranta na alqur'ani a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ya rawaito wannan wannan hadisi yace wani mutum ya kasance ban taba sanin wani mutum wanda yake nisa da masallaci kamar wannan ko ya fi nesa akan kowa gidansa yayi nisa can amma ba sallar da take wuce masa kowace sallah da shi ake yi sai na ce masa da ka sai jaki mana ka sai jaki kana hawa jaki kana zuwa masallaci da shi a lokacin da ake cikin tsananin duhu ko kuma lokacin da ake cikin zafin rana sai ka hau jakin ka je masallaci ai yafi maka kaga yanzu sai a ce da ka sai keke mana ko ka sai mashin mana ko ka sai mota mana tunda zuwa masallacin ya kama dole to ka nemi abun hawa mana da zaka na zuwa masallacin da shi ai ya ji abin da ta tafiya daga wannan kai ta hawa da sabuka kana zuwa kaga mu kan yanzu mutum baya tunanin zuwa masallaci daga wani bayyaye kwata-kwata ba a wannan tunanin ba sai dai ka nemi abun hawa ka je na kan salawatin ma wani baya iya gwada zuwa da kawo balle na balle na juma'a ba zai kwatanta zuwa da kawo ba kawai shi dai ya nemi abun hawa ya je to kuma bayan tafiyan kama kaga abun da yake cikin ta sai ya ce ainihin ba zan yi farin ciki ba ce daga gidana gidana ya kasance ina makwabtaka da masallacin mu ni abin da nake so shine a rubuta mini dukkan tafiyar da zan yi takun da zan yi hana isa masallacin nan ana rubuta min shi a matsayin lada sannan dawowa da zan yi daga masallacin nan shi ma ana rubuta min shi a matsayin lada har na dawo da dawo gidana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana sai yace to Allah ya hada maka wannan abubuwan duka wannan abubuwan Allah ya hada maka su tafiyar da za ka yi ka je masallaci za a na rubuta maka lada dawo wanda za ka yi ka dawo zuwa gidanka shi ma za a na rubuta maka lada kowanne akwai lada a ciki a wata ruwayan kuma aka ce a alisulatu lamar ya ce masa lalle Allah ya haɗa maka abubuwa guda biyu duka abinda ka nema din za ka same shi الثاني والعشرون حديثنا عشرين دابيو عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيهة العمل ما من عمل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موقوفها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري المنيعة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه الثاني والعشرون حديثنا عشرين دبيو عن أبي محمد عن كروش محمد عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله dan amru dan az radiyallahu anhu Allah radiyallahu anhu ma Allah da su kala ya shi kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da da mutala subata gare shi ya ce 40 qaslatan lalle akwai wasu halaye na kirki guda 40 a'laha manihatul am mabi daukakanta shine ka ba wa wani dabba ya yi amfani da wato abin da ke jikin dabba ne ma min amalin ba wani aiki ya amalu bi kasulatin minha wanda ka aikata shi da wannan kyakkyawan hali din da wannan nau'i na biyayya din raja a tsawabiha kuma kake neman lada a cikinsa wa tasdiqa mawudiha kuma ka gaskata irin sakamakon da za a baka illa adakalahu Allah biha aljanna har sai Allah ya shiga ta kai aljanna da wannan aikin da kai rawahu al-bukhari imam al-bukhari da rawaito wannan hadisi al-manihatu an yuqiyahu iyyaha liyakul labanaha thumma yarashaha ilayhi abin da ake nufi da al-manihatu shine ya bashi abin saboda ya ci daga daga ya amfani daga nononta sannan ya da masa da ita to wannan hadisi shi ma dai an samu shi daga abi muhammadin baban muhammad abdullahi dan abdullahi a shi abdullahi dan abdullahi a sami annin muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama wanda ya riga babansa musulunta babansa shine amr bin al-as ya riga shi musulunta ya musulunta anu annin muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi ruwayan hadisi dewa har sai na bi hurairu yake cewa abdullahi dan amr dan as ya fi ni hadisai sai dai shi baya rubutawa ni ina rubuta amma shi ba rubuta saboda ka yayi ruwayan hadisi da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai halaye guda arba'in da ake son mutum ya aikata na kyakkyawan ayyukan alheri mafi ɗaukaka a ciki shine ka taimaki wani akan dabba dabbar ka ce ka ɗauka ka bashi ita ya tatsu nono a jikinta ya yi amfani da ita to za a ba ka lada a ciki Mutane sallallahu alaihi ce kai ba wani aiki da za ka yi wanda ka saka kyakkyawan niyya kyakkyawan nau'in biyayya wa Allah cikin wannan aikin sannan ka gaskata sakamakon da za ka samu a wajen Allah akan aikin da kake yi da inda kyakkyawan aiki ne har sai Allah baka aljanna da biyu in dai ka sa kyakkyawan niyya ka saka cewar wannan abu kana yin lillahi billahi saboda Allah kake yi kuma za ka samu sakamako a wajen Allah kansa to Allah zai baka lada kai saboda haka inna mala amalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa dukkan abubuwa ayyuka suna tafiya tare da niyya abin da ka kudura a zuciyarka lokacin da kake aiki shi yake fassara aikin da kake yi kana yin ibadan nan ne saboda Allah ya ce a bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan wannan kake yi sannan Allah ya ce wanda ya bauta masa ya bi shi zai bashi aljanna dan wannan kake kana neman lada a wajen Allah kana neman samun lada dan shi kake yi to duk abin da zaka yi ni kyautatawa da wannan niyya Allah zai baka lada shi amma in kai da wata sabanin niyya ne ba wannan ba wata sabanin niyya ne ba wannan ba to ba za ka samu komai ba ba za ka samu lada ba shi za ake neman mu tsabtace niyoyinmu a cikin ayyukan da muke duk aikin da za ka yi na alkhairi lokacin da za ka yi in ka kudurta wa kanka cewar wannan aikin zan samu lada kuma na yarda tun da kyakkyawan aiki ne Allah zai bani lada zai bani aljanna dalilin aikin nan sai Allah ba sai Allah ba to saboda haka ana so mutum ya gyara niyyarsa a cikin dukkan aikin da zai aikata na alkhairi aka ce almaniha an yutiyahu iyaha shine ka ba mutum dabba saboda tana da misali yana cikin bukata babu abin da zai sha kuma dabba tana da nono sai ka ce tatsa ka tatsa ka sha in ka gama amfani da shi ka dawo da shi malamai suka ce kamar yanzu abin da kake da shi mai amfani wanda wani bashi da shi ka dauka ka bashi ka dauka ka bashi ya je amfani da shi ya dawo maka da shi to za a baka lada dalilin wannan aikin ma sai ka samu aljanna dalilin wannan aikin amma kaga yanzu mutane abun ya zama wani abu yanzu idan mutum ya dauki kayan sai ba wani ya je amfani da shi ya da masa da shi in aka yi wasa sai je lalata masa kayan aure sai je bata shi saboda ba nasa bane tunda ba nasa bane sai ya masa rikon da bai kamata ba kuma kamata yi ya rike shi yadda ya kamata saboda shi wanda ya baka nan yana neman lada cikin abun da ya baka to ka bari ya samu cikakken lada amma ka je ka lalata ka da masa da shi me zai faɗa kaga ai sai wasu maganganu kaga sai yanzu bai samu ladan ba to kai da zaka yi kayan mutum ko mutum ya taimake ka akan kayansa akan kayan ya baka kayan ka kai amfani da shi kai kuma ka yi kokari ka dawo masa da shi a yadda ya baka inda halin da zaka kyautata shi ma ya wuce yadda yake ka kyautata shi ka dawo masa da shi ba ka karbe shi ko ka lalata shi saboda ba a hannunka yake ba kar mutum ya aikata irin wannan aiki in ka taimaki mutum akan kaya kayansa to za a baka lada cikin wannan abun da kai kana kaman ba wani abu bane mai yawa amma cikin sa sai ka samu lada mai yawa akai a zamu dakata nan insha Allah cikin wannan hadisin da mana hadisan da suka mana magana akan kofofin aikin alkhairi dukkan wani aikin alheri da ana so mutum yayi ko wani iri ne ko ka san mujari ko baka sani ba idan dai aikin alheri ne ko min kadan min sa koya yake ka taimaki wani ka yi a ciki in ka yi taimako ka aikata to za ka samu lada a ciki saboda ka Allah ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi a lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama abin da makaranta na daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana a lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم